أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قوم يوشابي قوة ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو دياد دريه دود أربعين دابيو كما يو أشرين دا أكو قوة شدة ميلادية دبو بيدا أشرين دا دياد a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta 21 a ɓangaren sahabbai mata wato sayyidatuna juwairiyatu bintul harith radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji wace ce ita mun ji lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to shine na Aisha take ba mu labarin yadda abin ya gudana mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda cewa aqdi anki kitabaki wa atazawwujuki wa atazawwajuki na yadda zan biya miki kudin mukatabar da mai gidanki ya miki sannan kuma buku da ƙare zan aure ki shi ne sai na nashi sai ta ci gaba da faɗi sai ta ce qalat na nashi ta ce wa kharaja al-khabaru ila an-nasi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad tazawwaja juwayriyah bint ibnat al-harith wa kharaja al-khabaru sai labari ya fita ya yadu ila an-nas zuwa ga mutane anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad tazawwaja cewa manzo Allah sama ya auri juwairiyya tabnat al-harith ya auri juwairiyya biyar al-harith labari ya yadu bin abi zira aka ba da labari cewa ai manzo Allah sama ya aure ta shike faqala an-nasu sai mutane suka ce ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sirkan manzo Allah sama za mu rike su a matsayin fursunonin yaki bayi ai ba su cancanta bai cancanta ne haka ba wa arsalu ma bi aidihim kawai sai duk suka sassaki bayi danginta yan kabilar ta waɗanda aka kama su a wannan yakin da ake ce masa ghazwatu bani al-mustaliq ko kuma ghazwatu al-muraisiya kawai sai kowa ya saki nashi ya ce ya yanta shi sakamakon aurenta da manzo Allah ta sama yayi waye za a zo a ce ga sirkin manzo Allah sallama amma ya daure shi ko a matsayin bawansa kaga ba wanda musulmi ne shi na gaske kuma sahabbai musulmai na musamman da za su yadda su aikata haka so da kawai suna jin cewa manzo Allah sama ya aure ta kawai sai kowa ya saki bawan da yake hannunsa danginta kawai ya yanta shi fi sabilillah qalat tace falamma فلما اعتق تزويجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق ألوكتين دا أوران دا منزال سما يما جويرية شيكما يزم سندية ينتور تروروا دا جتكم متانا بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها نانا جدشي نيدي أرايواتا بنسان وتمتشي wacce ta fi girman albarka ga mutanen fiye da juwairiya ba kishiyar ta ce fa to shi yasa sai malam ya zaɓi wannan ya sa mata taken ya ce a azamu mura'atan a azamu mura'atin barakatan ala qaumiha ita ce mata da ta fi girman albarka a cikin al'ummar ta gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wannan auren da manzon sama ya mata sai ya jawo aka yanta duk jama'arta ɗaruruwa bayan nan su kuma bari mu ji abin da ya faru walamma ra'a banul mustaliq hadha sumu a lokacin da su kuma banul mustalik waɗannan dangin na juwairiya suka ga hada sumu irin wannan ɗaukaka da suka samu wa hada al'afwa da kuma wannan yafiyar da aka musu aka ce an yanta su fi sabilillahi wal karam kuma suka ga irin wannan karamcin aslamu jami'an su kuma sai suka ce duk sun musulunta to yanzu wannan ka ce kaga ta cancanci wannan takin da nana ishi ta ce bata ga wata mace da ta fi girman albarka fiye da ita ba ga mutanenta annabi sama ya aure ta bayan ya aure ta aka yanta danginta duka waɗanda da an kama su a matsayin fursunonin yaƙi su kuma sai suka ji daɗin yantawar da aka musu kawai sai suka ce sun musulunta wa amanu billahi wa rasulihi suka yi imani da Allah ga baki ɗayansu da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka musulunta dukkansu suka zama musulmai kaga wannan ba karamin alkhairi bane fa kanat juwairiyatu aymana imra'atin ala qaumiha sai na na juwairiyatu bint al-harith radiyallahu anha ta zama ita ce mace wacce ta fa albarka ayman ay ashadda barakatan aw a'zama barakatan wadda ta fi girman albarka domin al-yumnu al-baraka ai shi yasa ake ce ma dama al-yamin ai saboda hannun dama duk wani abu na alkhairi da shi ake yi ko shi yasa sai ake ce masa al-yamin ita ce macen da tafi girman albarka ga mutanenta gabaci daya wa hadha ma kana yarjuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine abinda manzal sama yake fatan sa min najahi da'awatihi bainan nas akan cewa da a wasu ci nasara a tsakanin mutane da'awar manzo Allah sama ta yadu yanzu waɗannan waɗannan mutanen yaƙi ne yasa suka musulunta a yaƙi suka musulunta ba yaƙi bane ba su musulunta a yaƙin ba an yi yaƙin amma ba su musulunta ba sai da aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi suka ga irin wannan ta gomashin da daraja da suka sama diyarsu ta jawo musu sai suka ce to su kuma ba abin da za su iya yi na godiya face su musulunta su miƙa wuya ga Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam to kage shine wannan fa hal tajidu an-nufus al-hakimatu ra'yan asma min hadha alladhi ra'ahu ar-rasul al-azim sallallahu alaihi wasallam shin yanzu zaka samu wasu rayuka waɗanda suke masu hikima da za a ce suna da irin wannan ra'ayin da yafi daraja irin yadda manzala sama ya ga wannan abu manzo Allah sama ya ga ya cancanta ya aure ta aurenta ya jawo aka yanta mutananta yanta mutananta ya jawo su kuma suka musulunta ka duba yadda tsarin yake ka duba yadda tsarin Allah ya tsara shi bi saqidi ra'ayihi wa azimi hikmati da ra'ayin manzo Allah sama wanda ya kasance ne kyau shine saqidi sannan wa azimi hikmatihi da kuma girman hikimarsa sai ya ga bari ya wannan dabara ya aure ta bayan ya aure ta su kuma mutane sai suka yanta danginta wanda da bayi ne su kuma danginta suka ji daɗi suka ce haba ya za a musu wannan karamcin su kuma ba za su musulunta ba kawai sai suka musulunta dukkaninsu kaga wannan wani tsari ne na shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana ɗaya daga cikin hikimomin auren manzo Allah sama da yayi ma mata da yawa shi yasa kamar yadda muka faɗa malaman mu suna cewa cikin auren da manzo Allah sama akwai hikima tashri'iyya hikima tashri'iyya akwai hikima ta shar'anta hukunce hukunci akwai hikima ilmiya akwai hikima ta ilimi sannan akwai hikima siyasiyya akwai hikima ta shugabanci kaga wannan hikima ce siyasiya ita kuma ta haifar da me hikima da'awiyya hikima ta da'awa wadda duka gabaki dai in ka tattara musuluncin ake son ya karu ya samu daraja a bangaren abin da ya shafi hikima ta shari'iyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ya auri fiye da mace daya domin da misali da Allah madaukakin sarki ya shar'anta a auri mata fiye da ɗaya to sai manzo Allah sama yazo shi kuma bai auri fiye da mace ɗaya ba to kaga sahabbansa za su ji shayin su ce sun ƙara aure kaga hikima ce ta shari'iyya sannan hikima ta'alimiyya matan manzalin sama tara ya zauna tare da su ya rasu ya bar su su suka haddato mana ilmomin abin da yake a gidansa ga baki ɗaya abin da in ba matansa ba ba wanda ya isa ya ba da labari kaga hikima ta'alimiyya kuma kowace daga cikin matan nan sai da gidanta ya zama jami'a kowace gwagwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita rayuwarta wadda ta fi tsawon rayuwa na na'isha radiyallahu anha a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mata ƙananan shekaru dama take da su kuma Allah ya bata kwakwalwa ta musamman sai ya zama ilimin annabta a gidan annabta babu wadda ta kwaso kamarta kaga hikima ne hikima ta'limiyya sannan hikima siyasiyya akwai waɗanda idan manzala sama ya auri danginsu to ya zauna lafiya da su ke suna shayin su cutar da manzala sama ko su cutar da sahabbansa kaga hikima siyasiyya sannan hikima da'awiyya manzala su sama ya auri wasu matan ta sanadiyar wannan auren a matsayinsa na sirkinsu sai suka musulunta da ba musulmai bane kaman wannan waɗannan suna cikin manya-manyan hikimomi da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halasta ma annabi sama ya auri mata fiye da hudu sai zama yana da mata da yawa ba haka bace manzo Allah sama yake yi ta biyan bukatarsa annabi sama ya wuce wannan matsayin a'a inda harka ce ta sha'awa manzo Allah sama zai auri budurwai ne to amma manzo sama bai taba auren wata mace budurwa ba in ba mace ɗaya ba nana Aisha radiyallahu anha duk sauran matan jawarawa ne to me za a ji a jawarawa wasu su ma sun tsufa kaga da akwai wannan sallallahu alaihi wasallam to shine sai ya ce wa hasha thumma hasha an yara ghayru rasuli misla hadha ar-ra'y kai ina ai ba zai yiwu ba a ce wanda ba manzo ba ya iya wannan tunanin ya gano wannan ra'ayin ya hada wannan dabarar wadda za ta jawo mutane da yawa su ‘yantar da kansu daga shiga wutar jahannama in ba mutum manzo ba ne ba zai yi wannan tunanin ba allazi ta hirrul jibahu sajidatan lillahi wanda wannan ra'ayin in ka ji shi yana sa goshi da yawa su zama sun faɗi suna ma Allah subhanahu wa ta'ala sujada allazi allama rasula ma lam yakun ya'lam wanda shine ya sanar da wannan manzon abin da da bai sani ba wanda daga cikin falalar da Allah ta'ala ya manzo Allah sama ya faɗa cewa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba dama falalar Allah a gare ka tana da girma ka gani to wannan wannan shine ɗaya daga cikin hikimomi manya na yawaita auren da manzo Allah sama yayi wa qala ibn hajar الإمام ابن حجر يشي أتشن الإصابة في تمييز الصحابة أن أباها الحارث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بابنت الحارث بن أبي ضرار يازو يا مسلمت شيما بابنت يازو يا مسلمت وكاga me yafi wannan daɗi komai yayi kyau kenan komai yayi daɗi ar-rasulu yu'allimuha kalimatin jawami'a manzo Allah sa sama yana karantar da juwairiya dunkulallin kalmomi waɗanda za ta yi zikirin Allah da su an juwairiya ta qalat ata alayya rasulullahi sama gadwatan wa ana usabbihu wata rana manzo Allah sama da sassafe ya shigo wajena ina ta tasbihi thumma talaqa li hajatihi sannan manzo sama ya cira ta ya tafi domin biyan bukatarsa ثم رجع قريبا من نصف النهار daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya dawo alhali ne ya kusa rabi fa qala ama zilti qa'idatan yace har yanzu kina nan zaune qultu na'am nace ya ma'aikin Allah har yanzu ina nan zaune qala ala u'allimuki kalimatin law udilna bihinna adalathunna aw zinna bihinna wazanathunna sai musulmi ya ce ba na karantar da ke wasu kalmomi ba waɗanda da za a auna su da tsawon lokacin da kika ɗauka kina zikirin nan to ƴan takaitattun kalmomi ne zan faɗa miki to da sai nauyin su ya zama ɗaya a wajen Allah ganawa za su kasance kalila kalilatul alfazi amma kuma me za su zama me jazilatul sawazi yani jami'a ma sabbahat aw sabbahat yana nufin dukan abin da ta yi tasbihi da shi shi kuma zai karanta mata ya karantar da ita wasu kalmomin da in ta faɗe su to waɗannan kalmomin za su zama daidai da nauyin waɗancan kalmomin da ta ɗaya tana yi tun asuba har rabin yini subhanallahi adada khalqi thalatha marrat subhanallahi zinata arshihi thalatha marrat subhanallahi rida nafsihi thalatha marrat subhanallahi midada kalimatihi thalatha marrat faɗi wannan su uku shi ce سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زينة نفسه زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته من يشرح ونا شر الأذكار الوفاء يوشترس وبعد رحلة طيبة bayan tafiyar rayuwa wacce ta kasance mai tsarki wa hayatin karimatin da kuma rayuwa wacce take mai daraja ta hata liwayi islami a ƙarƙashin tutar musulunci tuwufiyat radiyallahu anha fi sanata 50 sanati 50 na najwairiya ta rasu a shekara ta 50 bayan hijira li tas'ada ruhu at-tahiratu domin ranta wanda yake mai tsarki ya hawa hawa ya tafi aminatan yana cikin aminci mutma'innatan cikin natsuwa bi jiwari rabbiha subhanahu wa ta'ala domin muqaffaka da ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce wannan mata mai daraja wadda na na'isha radiyallahu anha ta siffanta ta da cewa a azamu mar'atin barakatan ala qaumiha ita ce macen da tafi kowace mace girman albarka da yawan albarka da dimbin albarka ga mutanenta ta sanadiyyar ta aka yanta su a duniya ta sanadiyyar ta aka yanta su a lahira yantawar duniya aka fitar da su daga kangin bauta yantawar lahira aka fitar da su daga shiga wuta domin sun musulunta kuma aka kira su cikin sahabban manzan Allah su sama ba kamar sauran musulmai ba ma sahabbai domin dukkan dangin nan da suka musulunta sun cika sharɗan musulunci sun rayu da manzan Allah sama sun yi imani da shi kuma suka mutu suna musulunci wannan shine to kaga haka ake bukata kuma in mutum ya kalla zai ga dabara daga gare ta take asali ita ta zo ta ce ma manzo Allah sallama an mata mukataba mai gidanta da da ta fada cin rabansa ya ya mata mukataba to manzo Allah sama ya taimake ta ya biya mata shi kina mun sama ce zan biya miki kuma in ta in in aure ki ta nemi abu daya manzo sama ya bata abu miliyan imana auren manzo Allah sama ai yafi miliyan ma sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen sirarta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in